الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم التنادي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا بير رمضان shekarar hijira alif da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da biyu ga watan biyu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida allah maɗaukacin sarki ya sake ara mana dama mun sake zama a wannan majalisi domin karatun alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata majalisinmu da yake wannan masallaci na juma'a mai sunan a sheikh abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan anguwar kasuwar kaji a garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya muna karatu a cikin suratul mu'minun suratul hijir muna karatu a cikin suratul hijir mai albarka mun yi karatu alaramma zuwa aya ta goma sha biyar zuwa aya ta goma sha biyar kenan za mu tashi aya ta goma sha shida za mu tashi kenan faɗin Allah ta'ala wa laƙar ja'alna fi sama'i burujan wa zayyana halin nazirin to gabanin nan ga wani mai takarda ya ce Allah ya yi wa sarkuwarsa rasuwa yana roƙon a yi mata addu'a ubangiji Allah gafarta mata ya ji kayinta wannan takardar na ga daga honorable usman ali ne jekadan gidan rediyo shi ne na sani na sani sarkuwarsa ta rasu Allah ya gafarta mata Allah ya ji kanta da rahama Allah ya sa ta huta sannan kuma wannan ya ce malam ina son ka saboda Allah to Allah ya sanya mu cikin masoyansa ina neman addu'arka da ta al'umma musulmi baki ɗaya cewar akwai wani bawan Allah ya ce da ya riƙe masa kuɗi yanzu shekara biyu kenan ya ce a taimake shi da addu'a Allah ya ƙwata masa hakkinsa to Ubangiji Allah ya tsananta rabanka a cikin wannan hakki ya ba shi ikon biyanka Allah subhanahu wata'ala ya karɓa maka ba ya ɓata maka ba ya karɓa maka hakkinka ta hanya mai sauƙi idan kuma ta gagara to ba za ka je ka kwanta kai ta addu'a ba yawwa don haka aka shar'anta a hukunci za ka idan har ya fi ƙarfinka ta hanyar karɓa ta lalama to sai ka bi ta hanyar da doka ta baka dama shari'a ta baka dama ka nemi hakkinka sai baka zuwa ka kwanta kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a baka tashi kuma ka ka bi addu'a taka da tsani ba Allah ya tsananta rabo wata baiwar Allah ta kawo alkur'ani fi sabilillahi tana neman yan uwa su saka yarta addu'a za ta yi jarrabawa to Allah ya bata sa'a ya bata nasara ba mai alkur'anin je bane ko shi wannan an gan shi an kawo to wannan alkur'anin masu karɓar alkur'ani sun ce ba su gan shi ba wata baiwar Allah ta kawo alkur'ani kaga ba bata ne ba karatun haka ne alkur'ani fi ta kawo wajen ka kenan kai mai rubutu nan dai ba kawo ba su masu karɓa wala Allah kuma in mun samu labari na to ai kokari ya iso alkur'anin a tashi a masallaci ubangiji Allah ya amshi du'a'inta ya ba ta nasara sannan wannan yake cewa Allah sa daga cikin muna daga cikin yantattun bayi a wannan watan amin Allah ya sa an yanta mutum watannin baya tun shekarun baya Eh, Allah ya kuma biya wa malam bukatunsa na alkhairi amin tare da ku baki daya ya ce wasu jarrabawa ce suke fuskantar su a a suke fuskantar ku ko kuke ya ce jam da neko kuke fuskanta kenan ba suke fuskantar ku ba in ka ce jarabawa tana fuskantar ku ai masifa kenan Eh, ku kuke fuskantar ta wata jarabawa kuke fuskanta yawwa ja- wa ek da neko da sauransu to Allah ya ba ku nasara Allah ya kawo da sauki Allah ya ba da sa'a wannan yace zai iya daukan alkur'ani ya karanta alhalin kayan jikinsa akwai najasa a jiki eh zaka iya idan babu wani kaya da zaka saka in ya zama baka da wata mafita sai hakan din to zaka iya daukan alkur'ani ka karanta don kasancewar jikin kayanka akwai najasa wannan ba zai cutar ba idan ba alkur'anin zaka dora akan wajen najasar ba domin kai din daban kayanka daban sannan kuma alkur'anin daban najasar daban to wannan ba zai cutar ba amma idan akwai yiwuwar ka canza kayan to ka canza yafi kamala don girmama alkur'anin sannan wannan kuma ya ce da fatan an sha ruwa lafiya alhamdulillah ya halatta mutum ya ajiye alkur'ani a ƙasa ƙasa wacce yawwa to ƙasa wacce idan kana nufin domin ƙasa suna ne mai yawa Ƙas- akwai akwai ƙasa shimfiɗa akwai ƙasa tiles akwai ƙasa kulo akwai ƙasa rubuɗi akwai ƙasa najasa akwai ƙasa Na haka mai kake nufi da ƙasa alƙur'ani kamar yadda muka sha faɗa maganar Allah ne maganar Allah kuma siffar Allah ce siffar Allah kuma ɗaukakakka ce sunayensa kyawawa siffofinsa ɗaukaka don haka alƙur'ani ya cancanci a daraja shi ne a ɗaga shi to amma shi ɗagawan ba wai yana nufin ɗagawa sama kaɗai ba ko a ƙasan ne idan akwai martabawa a ƙasar a akwai ƙasa mai martaba akwai kafet na musamman akwai buzu na musamman akwai kushin na musamman akwai ƙasan amma ƙasa ta alfarma to wannan ta fiskar ma'ana ɗaukaka ce domin an ajiye shi a wuri da yake mai alfarma ko da kuwa a ga- a gane za a kalle shi a ƙasa amma ta fiskar abin da aka ajiye shi a kansa kuma alfarma ce to kaga wannan ƙasa ce mai alfarma da haka yana nan tare da ɗaukakarsa amma idan ƙasa ce ƙasa mai ƙasƙanci wuri ne da ana takawa ana tsallakawa wanda zai wuce sai ya tsallaka shi wuri ne wal Allah wanda babu kariya komai zai iya faruwa da shi yaro ma ya iya zauna- zuwa ya ɗauka kadangare ya iya bi ta kai yanke so ya iya bi ta kai to kaga wannan ƙasa ce wacce take ta ƙasƙanci to alkur'ani ba zai ɗauki irin wannan ƙasa ba idan haka ƙasa take to a ajiye shi a sama amma idan ƙasa ta alfarma ce to babu laifi an gane ko yawwa wannan yace a sallah ya kamata a sa a sallah ya kamata a sa yaro a sahun gaba e babu laifi idan ba mai tafiya ba ne ina nufin ba tafiyar ƙafa ba idan ba mai ficewa ba ne idan ba mai ficewa ba ne me zai hana matukar ya zo ya cancanci sahun gaban idan yaro ya zo masallaci kuma ya riga manya zuwa ya samu sahun gaba kuma idan an tsayar da sallah zai tsaya a yi sallah tare da shi har a idar ba zai fice ba ya tafi sabga saboda hankalinsa ya kama shi ya kai tamyizi ya kai shekara takwas tara goma ko ya haura haka to wannan idan ya samu guri a sahun gaba gurinsa ne ba daidai ba ne ba saboda shi yaro ne a yago shi a mai shi baya ba daidai ba ne shi ma sallah yake kai ma sallah kake kuma yadda ake rubuta maka lada haka ake rubuta masa lada abin da ya bambanta ka da shi kai dole ne in ba kai ba za a ma azaba shi kuma ba dole ba ne amma yana da lada kai ma kana da lada sannan sahun gaban nan wurin lada ne tunda za a rubuta masa lada to za a rubuta masa ladan sahun gaba sannan kuma riga ka zuwa yayi ya dade a wajen an kira sallah har yayi zikiri har yayi karatun alqur'ani aka zo ikama ka zo a jike lokacin kai alwala amma ka kama shi ka fisgo shi kamar da shi baya ba ku taimaki yara su so masallaci ba ya zama kenan al'ummar ku ta nan gaba ba kwa shirya ta ya zama kenan ba kwa yau kanku magada koransu kuke yi don haka yaro in ya zo masallaci in dai ya riga babba zuwa to a bar shi amma idan ba mai tsayuwa ba ne idan an fara sallah fita zai ana yi ruku sai ya fice ko ana sujada sai a ji babu ya tafi to wannan babu tamyizi ba mutum ne cikakken mutum ba babu tamyizi tunda babu tamyizi to wannan ba za a bar shi ba sai a lallashe shi a nema masa wani wuri a safara shi wurin da zai iya guduwa ko a saita shi da liman in ya kama hanya ya fita ta kofar liman ya tafiya sa shi kenan an gane ko yawwa ya ce don Allah a ja hankalin hankalin mutane masu zuwa masallaci da yaro wanda yara wanda ba sa jin magana to to ai kowane yaro ma ba ya jin magana ai wannan ɗabi'a ce ta yaro gaskiya ba zan iya cewa a daina zuwa masallaci da yara ba wannan magana tana da girma in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo masallaci da yaro har ya ɗauke shi ya ɗauki umama a hannunsa yana yana jan sallah ya ɗauke ta ya riƙe ta in ya zo ruku'u ya ajiye ta in ya ɗago daga sujada ya miƙe ya sake ɗaukar ta ya saba ta a kafaɗa kuma yana liman yana jan sallah da wace hujja zan ce a daina zuwa da yara masallaci da hujja mu kuma ahlus sunna ne abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam shine addinin mu sannan annabin nan sallallahu alaihi wasallam shi ma yana sallah jikokinsa ko Hassan ko Husaini wani ya zo ya zauna a kansa yayin sujada a masallaci yana jin mutanen sallah kaga kiriniyar kenan duk da kake faɗa ba shine rashin jin ba aka jira aka jira aka jira bai rushe yaron nan ba bai runkuɗe shi ba bai masa faɗa ba sai da yaron nan ya gama ya yinsa ya sauka sannan annabi salama ya ɗago daga sujada kaga a zamanin yanzu limamin da ya kuskure muku haka sai an yi mitin aje a je a haɗa shi da ciyaman ɗin kwamitin masallaci don haka lallai du yadda aka samu yara to za a samu ɗabi'u irin na yara iriniya da rashin ji da fitina kuma ko da masallaci ne haka za mu yi haƙuri su masu yara su yi iya bakin ƙoƙarinsu su yi tattalin masallacin yadda ya kamata in mutum ya san cewa yaro rikitacce ne kuma dama abin da ya sa ya ɗauko shi a gida kenan ya damu uwar ta ce tafi da shi masallaci ni ma na huta mu kuma mu wahala kenan eh mu kuma mu wahala kenan kin aiko mana wahala da haka dama an zo da shi yana kuka dama langwami yake yi to kaga irin wannan kai ya kamata mu ma ka dubi kushu'in mu idan ka zo da yaro mai langwami ko taɓa langwai ko wanda dama a wuya yake ka zo ka shiga sallah shikenan yara da wannan ya taɓa shi sai ya wannan da ya taɓa shi waye shikenan ya ta ai ta tsabirin sai na damu mutane a sallah kuma kai ka san yaron ka haka yake ka ga wannan ba daidai kai ba kyauta mana ba to wala Allah mai tambayar irin wannan yake nufi idan irin wannan kake nufi gaskiya ne iyaye su rika kula amma cewa yaro ya zo masallaci ba za a hana yaro zo masallaci uba ya zo da ɗansa masallaci ba za a hana ba wani abu ya faru a masallaci yaro ya yi kuka wannan haka ne ya faru ba da aka iya ko yaro ya yi magana ko ya dinga tsallaka mutane haka ne halayyar yaro ai haka ne baka ga shi yasa kyanwa ta san daraja ba a shari'ar musulunci ta san daraja an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da kyanwa sai ce ai dabba ce mai tsarki kuma ma tana daga cikin sakalan da ke kewayawa a tsakaninku haka ne haka za a yi haƙuri to kaga mai kyan washi har cikin bargo take zuwa ta shiga akan gado sai ta samu gurin da yafi kowanne kyau da tsafta ta je ta yi lif sai kwanciyar ta to haka ne Allah ka samu cika da imani ya ce kakar su ce ba ta da lafiya kuma ta kai shekara tamanin da bakwai. shin za ka rama azumi ne ko kuma ciyarwa za a yi idan ciyarwa ne yaya ake yin ciyarwa yaya za a ce yan shekara tamanin da bakwai ba ta da lafiya to ina za ta samu lafiya wato a yi haƙuri a yi haƙuri da yake kakarsu 'yar shekara tamanin da bakwai ba ta da lafiya yanzu yana magana cewa ba ta iya azumi ne to inda rashin lafiya ne da ba zai hana ta yin azumi ba duk wanda ya shekara tamanin da bakwai a yanzu mutumin da ne mutanen da bari in gaya maka jinya ba ta sa su ajiye azumi ta haka tsufa ce tsufa ce sa ta ajiye amma wani zazzabi wani ciwon ciki wani mashashara wani ɗan kanoma wata mayawuya rob za ta shafa kawai su nashe da kumfo su ta azumi ba su da matsala amma tun da ka ga wannan baiwar Allah hatta haƙura da azumi to al'amarin ya wuce jinya ba jinya ba ce ba rashin lafiya ba ne tsufa ce kuma tsufa in ta kai wannan matakin to ba yadda za a yi a samu lafiya ubangiji Allah ka samu cika da imani kuma haka rayuwar take kowa ma ana tafe in ka rayu ma za ka je balle ma in rayuwar ba ta kai ga haka ba amma ba yadda za a yi ka tsaya iya haka kisa shi irin wannan yakan zama wa'azi ne a gare mu in kana jin ƙarfi kana jin lafiya kana jin wargi kana jin jini a jika lokacinka ne damar ku ce lahi kwanakin suna ƙaruwa kai ma zuwa can kake tafiya da aka yi lokacin da za a zo ana yin tambaya a kanka ubangiji Allah ya sa abin da ta yi a baya karɓaɓɓe ne kuma Allah ya ƙara mata tsawon kwana cikin aminci da imani ba ma ce cikin ƙoshin lafiya ba ba za a samu ƙoshin lafiya ba ka amma aminci da kuma imani Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana baki ɗaya to wannan za a ciyar mata a haƙura da magana azumi ba za ta iya ba sai a ciyar mata mana da wani faru wanne wannan ba a kunna ba so za a za a ciyar mata ciyarwa kuma a madadin kowane a madadin kowane azumi ɗaya miskini ɗaya jiya na yi bayani a kai ko madadin kowane azumi ɗaya miskini ɗaya a iya ciyar da miskinai goma a rana ɗaya ya zama an yi azumi goma a iya ciyar da miskinai talatin ma a rana ɗaya ya zama an yi azumi talatin amma dai kar a tara abincin mutum talatin wa mutum ɗaya ba a samu haka daga magabata ba الله تعالى أعلم وجد تعالى يتشي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين gabanin mu ci gaba da tafsiri akwai takarda da aka turo ta neman taimakon marayu kamar yadda aka saba kowace shekara kwamitin marayu sun faso neman taimakonsu wadda ya hada da nemawa marayu da gajiyayyu taimakon tufafi ko abinci ko kuma kuɗi idan tufafi ne ko abinci kamar yadda aka saba ana kawo wannan masallacin a dankawa mahukunta idan kuma kuɗi ne ga akawunin da aka saba sa wannan kuɗi a ciki wanda ake tattara a wannan taimako na marayu a ciki akawun ɗin gashi kamar haka uku sifili biyu biyu shida hudu shida biyar sifili biyu 302264 6502 ya isa haka? Chachi 22 64 65 02 ya isa? Talata sufur اثنين اثنين ستة أربعة ستة خمسة صفر اثنين go'o ɗiɗɗi bankin first bank suna Sulaiman Muhammad Kankani Allah ya bada ikon taimakawa to muna so mu fara ganin ana kawo kaya da abinci mu dinga jin kararrawa kuma tana tana shiga duk wanda ya tura insha Allah sako yana samun mu cewa kaza ya shigo kaza ya shigo kaza ya shigo Allah ya saka da alkhairi ubangiji ta Allah yace walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin nazirin wa hafidnaha min kulli shaytanir rajim illa man istaraka as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin wal arda madadnaha وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين الله تعالى يتي ولقد جعلنا في السماء بروجا حقيقة من سنيا مسوكي فلكي ko ka ce taurari duka malamai sun fassara mun sanya wa sama buruj falakai masaukan rana da wata wa zayyana halin nazirin muka kuma ƙawata wannan saman lin nazirina don masu kallo da ido da kuma basira ta zuciya wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim sannan muka tsare saman nan daga dukkan wani shaytani la'ananne jefaffe illa manista raka sam'a sai in wanda ya saci ji fa atba'ahu shihabun mubin sai tauraro mai tartatsun wuta bayyananne ya tusa shi a gaba wal arda madadnaha ƙasa kuwa Allah ya ce mun shimfiɗa ta wa alqaina fiha rawasiya muka kuma jefa wato madaurai a cikinta wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun sannan kuma muka tsirar a cikinta daga dukkan dangin wani abu wanda muka kaddara shi muka yi maka gwargwado waja'alna lakum fiha ma'aisha Allah ya ce kuma muka sanya muku hanyoyin rayuwa a cikin ƙasa wa man lastum lahu biraziqin da kuma wanda muka yi muku baiwar wanda ba ku ne masu arzuta shi ba ko ba ku ne masu arzuta su ba. to kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saba da irin wannan uslubi a cikin alkur'ani mai girma idan an ambace kafirai da irin taurin kansu aka kalubalance su to wani lokaci akan biyo baya da tabbatar da kaɗaitakar Allah da tauhidi to Allah subhanahu wata'ala yakan sanar da mu waye shi ta hanyoyi da yawa yakan sanar da mu waye shi ta hanyoyin sunayensa da siffofinsa yakan sanar da mu waye shi ta hanyar rahamarsa da kyakkyawan tanadinsa wa bayansa mummunai yakan sanar da mu waye shi ta hanyar tsorataswa da yanayin azabarsa da irin rukonsa a kan bayinsa kan gararru sannan Allah maɗaukakin sarki sau da yawa yakan sanar da mu waye shi ta hanyar bayanin halittunsa da irin yadda ya yi su masu banƙaye kuma waɗanda suka gagari dukkan wani gwani sannan wani lokaci Allah ta'ala yakan sanar da mu waye shi ta hanyar yi mana bayanin ni'imomin da ya yi a kanmu wanda ba mu isa ne musu ba to daga ciki akwai wannan dukkan waɗannan hanyoyi ne na kasan Allah idan ka san shi ka yi imani da shi ka ba shi hakkokinsa na Allahntaka. dukkan wanda yake bautar wani wanda ba Allah ba to abin da yake bautawa ba shi da ko ɗaya Allah shi yake da abin faɗa domin shi ne yake da ayyuka a ƙasa don haka Allah maɗaukacin sarki a da irin wannan uslubin anan yake cewa walaƙad ja'alna fis sama'i burujan haƙiƙa wawun anan suka ce istinafiya ce lamun ku an saba lamul qasam ce ta rantsuwa ce qad kuwa an santa litahqiq wallahi tabbas Allah yace ja'alna fis sama'i burujan suka ce ma'ana ja'alna ay khalaqna mun halitta a sama a cikin sama mun halicci burujan wata sama sama duniya wasu ayoyin sun nuna wannan abin da Allah yake bayani a kai yana da alaƙa ne da wannan sama ta farko ta duniya. Walaƙad zayyana sama a duniya bi masabiha. Allah ce haƙiƙa mun ƙawata saman duniya da fitilu. Inna zayyana sama a duniya bi zinatin alkawakin. Allah ya ce, lallai mu mun ƙawata saman duniya da ado da kwalliya na taurari to anan da ba a ce saman duniya ba to waɗancan ayoyin sun fassara maka saman wacce ake nufi walaƙad ja'alna fis sama'i kamar a ce mai fis sama'i duniya haƙiƙa mun halitta mun sanya a wannan saman ta duniya burujan masaukai haka wasu suka ce manazilu shams wal qamar masaukar rana da wata cikin hikimar Allah madaukakin sarki da yayi rana yayi wata sai ya tsara musu masaukai masauki da za su rika bi wanda bibiyar wannan masaukin shine ma'anar tafiyar su kuma ta hanyar bin waɗannan masaukan ne lissafin yau da gobe yake faruwa da haka kowanne yana tafiya a cikin masaukinsa da damar da Allah ya hore masa ba wanda yake jinkiri ba wanda yake gaggawa wa ayatul lahumul laylu nasnakhu minhu an-nahara fa idahum muzlimun wash-shamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul aziz al-alim wal-qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal-'urjun al-qadim لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار الله يتي وكل في فلك يسبح haka suna iyo ne a cikin falaki a cikin buruji wannan burujin masana suka ce buruji ne guda goma sha biyu ita rana tana tafiya a cikin daraja talatin amma tana bin masaukanta talatin ne a shekara sai an yi wata goma sha biyu rana kafin ta shuɗe masaukanta guda talatin amma shi wata a kwana 28 zuwa 29 yake shuɗe masaukansa gaba ɗaya guda 30 shi yasa suka ce masaukai goma sha biyu ne amma daraja 360 wani ilimi ne ban san shi ba amma ilimi ne na gaskiya waɗanda Allah ya hore musu sanin wannan ilimin to ta hanyar tafiyar rana da tafiyar wata da zaman taurari a sama suke gane lissafin kwanaki da ba a san awa ba ba a san minti ba to da minti da awa suna da alaƙa da tafiyar rana da yawan awoyin wuni wuni zai yi awa kaza dare zai yi awa kaza za su raba daidai da daidai ko kuma yini zai fi dare yawa ko dare zai fi yini yawa wannan ana masana lissafin nan suna iya gano na watanni masu zuwa suna iya ganowa sannan masana lissafin nan suna iya bibiyar tafiyar wata suna iya gano yaushe wata zai kama wannan ba abin mamaki ba masana lissafin nan suna iya bibiyar tafiyar rana suna iya gano rana za ta yi ciwo ko wata zai yi ciwo wannan ba abu mamaki ba ba tsafi ba ne ba karambani ba ne ba shiga cikin ilimin gaibu ba ne lissafi Allah maɗaukakin sarki ya sanya waɗannan halittu ababen lissafi kuma haka ya gaya mana a cikin alkur'ani هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون Allah shi ne huwa ladhi ja'ala shamsa diya'an shi ne wanda ya sanya rana take da haske ja mai kimi mai tsuna wal qamara nuran shi ne wanda ya sanya wata yake da haske mai sanyi fari wa qaddarahu manazila sannan ya kaddara tafiyar watan nan a masaukai haka tafiyar rana a masaukai li ta'lamu adada sinina wal hisab don ku san yawan shekaru sannan ku kiyaye lissafi kaga kenan idan lissafi ya shafi ya shafi damana ko rani ko sanyi ko zafi ma'ana ya shafi yanayi ko lissafi ya shafi tsawon dare ko lissafi ya shafi tsawon yini ko lissafi ya shafi farawar wata ko karewar wata ko hudowar rana ko faduwar rana to wannan lissafin a ilimin falaki ana samun sa shi yasa hatta lokutan sallah yanzu kuna gani ana iya tsara su lokutan sallah na shekara guda an riga an lissafo watan gaba tafiyar rana an lissafa kuma lokutan sallah suna da alaka da tafiyar rana ne don haka an lissafa tafiyar rana don haka wata mai zuwa rana kaza tana masauki kaza rana kaza tana masauki kaza don haka za ta karkata lokaci kaza za ta kai lokacin la'asar lokaci kaza ne zai faru da ita a lokacin la'asar za ta faɗi lokaci kaza shi kansa alfijir ai alamominta ne alfijir alamomin rana ne mafarar haske ne don haka ana iya ganowa na shekara guda kuma a tsara shi kuma gaskiya ne kuma gaskiya ne saboda ilimi ne ilimi kuma ba ƙarya ba ne ba ilimi ba ƙarya ba ne don haka dukkan abin da yake alaƙa da irin waɗannan lissafi to ba tsafi ba ne ba bokanci ba ne ba kuma shiga cikin ba kutse ne cikin ilimin gaibu ba waɗanda Allah ya musu bayar wannan ilimin suna da wannan dama su yi aiki su lissafinsu ya rage kowane mai ilimi kana iya samunsa da ƙwari kana iya samunsa da rauni don haka wa ma'utitun min ilmi illa kalila Allah maɗaukacin sarki bai ba da ilimi gaba ɗaya ba ɗan kaɗan ya bayar don haka a iya samun gwani ma ya kuskure to sa iya kuskure amma ba kutse ba ne a cikin gaibu in an samu kuskure kuma ba lallai ya zama ƙarya ba ne ɗan adam ne yana iya yin kuskure to amma ba zai yiwu ba a yi amfani da tafiyar rana ko tafiyar wata ko hudowar tauraro ko canza masauki na tauraro a gane haifuwar wani ko mutuwar wani ko cin zaɓe ko cin ƙwallo ko yiwuwar aure ko rashin yiwuwar aure ko samun makami ko rashin samun makami ko ƙarfin jari ko lalacewarsa ko a gano ɓarawo ba zai yiwu ba ba su da alaƙa da abubuwan da suke faruwa da halittu a ƙasa suna da alaƙa ne da tafiyar su su da abin da ya shafe su na yanayi da lokaci duk wanda zai buga tauraro ya faɗi za ka ci zaɓe ko ba za ka ci zaɓe ba to matsafi ne boka ne ɗan tsubbu duk wanda zai buga tauraro ya ce za ka aure ta ko ya ce babu aure tsakaninku to boka ne ba abin da ya haɗa tafiyar rana da tafiyar wata da masaukan taurari da abubuwan da suke faruwa a ban ƙasa na bayan Allah duk wanda ya shiga wannan ya shiga cikin ilimin gaibu ba mai shiga cikin ilimin gaibu ya shishigi kuma face ya zama matsafi ko boka Allah ya kiyaye. Allah ta'ala ya ce, Walaƙad ja'alna fis sama'i burujan, haƙiƙa mun sanya wa sama burujan masaukai na rana da wata. Masaukai na rana da wata, wasu suka ce taurari, wa zayyanna halin nazirin, kuma muka ƙawata saman da ado lin nazirina don masu kallo da idon fiska da kuma idon zuci domin Allah bai yi ayoyinsa don kawai masu kallo da idon fiska su kalla su gyada kai ba a'a sai don su kalla zuciyarsu ma ta kalla in ido ya gani zuciya ta gani ta yarda da abin da ido ya gani to wannan shine hakikanin gani duk wanda idansa ke gani zuciyarsa ba ta gani wannan shine hakikanin makaho فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Allah ya ce idanuwa na fiska ba su suke makancewa ba, haƙiƙanin abin da ke makancewa su ne zukata, ga ayoyin Allah kana gani ba su ma wa'azi ba, ga dalilan faɗaka da farga kana gani suna faruwa, amma baka farga ba, baka faɗaka ba, zuciyarka ta mace to lokacin da ake wucewa da gawa lokacin kake fara wata shegantakar kaga zuciyarka ta makance kenan kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun kuma aikinka ne kai ga haka zuciyarka ta kaikashe mutuwa ma bata maka wa'azi ba don haka an kawata sama don masu gani ganin ido da kuma ganin zuci don su ɗauki darasi su san cewa wannan kayan Allah ne وزيناها للناظرين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح Allah ya ce hakika mun kawata saman duniya da fitilu sai Allah ya ce wa hifzan min kulli shaytanin marid sannan bayan kasancewar wannan saman an kawata ta to ababen da aka kawata ta da shi din da su hifzan ne wato kuma kariya ce wannan adon kuma kariya ne min kulli shaitanin ko min kulli shaitanin rajim daga dukkan wani shaitan wanda yake jefaffe abinda ayoyin suke cewa waɗannan taurarin kamar yadda Allah ta'ala ya yi bayanin ayyukansu guda uku daga cikin aikinsu akwai ado inna zayyana sama a duniya bi zinatin alkawakib daga cikin ayyukansu akwai ado don haka Allah ya kawata sama sararin samaniya da, da hasken taurari sannan daga cikin ayyukansu akwai wannan kiyayewa kariya to me ake nufi da wannan kariya idan ka dubi suratul jinni suratul jinni uluhiyya kenan a cikin wannan sura aljanu sun yi wani ƙorafi wanda yake nuna maka an yi wani lokaci da aljanu suka samu dama suka mai da sama gida suna zuwa sama su je su kai hira su je su kai yawo su yi shawagi su yi dirshan su yi abin da ransu yake so to amma daga lokacin da aka fara saukar da wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai aka sa jami'an tsaro a sama aka rufe sama kirif aka sa tsaro tsaro mai ƙarfin gaske gashi nan suna kokawa wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا سنة قول في سنة كوكا سنة جاجا توجنانس وأنا لمسنا السماء سكتي من بدي من نيمو مجي سما يد مكسابا fawajadnaha muli'at harasan shadidan sai muka ga sama ta cika da tsaro mai tsanani an cika ta da tsaro mai tsanani wa shuhuba da kuma taurari masu ɓarin wuta suka ce wa anna kunna naq'udu minha mu kuma mun kasance fa naq'udu minha maqa'ida muna zama a saman nan maka'ida waɗansu guraren zama da da muna da ‘yan dakalinmu muna da ‘yan bencinanmu muna da ‘yan guraren zamanmu a sama lissam'i don kasa kunne mu ji abin da ke faruwa a sama da muna haka jira ‘yan shimfiɗanmu mu zauna da ɗan wuraren hirarmu a sama kaga da dama suka samu sosai suke zuwa sama su je suna hira suna kuma saurara su ji maganganun mala'iku da wahayi da abubuwan da suke faruwa. Sai suka ce, wa man yastami il'ana ya dillahu shahabar rasada, amma fa yanzu duk wanda ya tafi yace zai je ya kasa kunne ya jiyo abu, to zai tadda tauraro mai tartatsun wuta rasadan yana jira. To, an toshe an hana zuwa suka ce la nadari ba mu sani ba a sharrun urida bi man fil ardi an nufi hallaka mutanen ƙasa ne mu daina kawo musu surru ai ta rufa su sai abu ya rutsa da su am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma wani alheri ake shirya musu eh na biyun alheri aka shirya kun gane da haka ayoyin nan sun gwada mana cewa da can aljanu sun samu dama a sama sannan cikin suratul safati Allah ta'ala ya ƙara nanata magana mai kamar wannan inna zayyana sama'a dunya bi zinatin lil kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marij la yasma'una ila al mala'i al a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhura wa lahum 'adabun wasib illa man khatifa al khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib Allah ta'ala ya ce inna zayyana sama'a duniya bi zinatin al-kawakib lallai mu inji Allah mun kawata saman duniya da adon taurari wa hifzan min kulli shaytanin mare da kuma kiyayewa tsaro daga dukkan wani shaytani kangararre la yasma'una ila al-mala'i al-a'la yanzu shaytanu ba za su ƙara samun damar kasa kunne su saurari mala'iku ba, wa yi kuna za a wurgo su min kulli janibin ta ko'ina, duhauran ana tunkuɗe su, walahum azabun wasib kuma suna da azaban madawwamiya. Sai Allah ya ce, Illa man khasifal khasafata, sai in wanda ya wafci abin da ya wafta, fa'at ba'ahu shahabun saƙibin, shi ɗin ma kuma tauraro mai ɓarin wuta ya bi shi waɗannan ayoyi za su wayar da mu abin da Allah maɗaukacin sarki yake faɗa a nan kenan da mala'iku suna da wani yayi na zuwa sama su je su shantake suna suna ɗiban wato zantuttukan sama aljanu me nace mala'iku Allah ya saka ku da alkhairi aljanu suna samun dama a da su haura su je su jiyo zantuttuka na sama to bayan an fara yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayi idan ba ku manta ba mun karanta Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da azzikr me azzikr alqur'ani mu muka saukar da alqur'ani Allah ya ce kuma mu ne masu bashi kariya a wancan lokacin a wajen ayar nace muku malaman tafsiri sun ambaci kariyar nan har kashi biyu zuwa uku kariya tun a ma'ajiyarsa da kariya lokacin saukarsa da kariya bayan saukarsa to kariya lokacin saukarsa daga cikin kariyar da Allah ya ba alqur'ani shine da aka hana aljanu kwata kwata samun ikon haurawa sama an toshe an saka tsaro to shine Allah ta'ala anan yake cewa wa hafiznaha min kulli shaitanin rajim wa hafiznaha sannan mun kiyaye mun kiyaye wannan sama min kulli shaitanin rajim daga dukkanin wani shaidani la'ananne bayan an ƙawata ta sannan an kiyaye ta to daga cikin ayyukan taurari banda ƙawata sama sannan akwai kuma mai sannan akwai kiyaye akwai tsaro makamai ne na tsaro sannan kuma sai aikinsu na uku wadda aka faɗa a suratu yunus aka faɗa a suratu nahli suratu yunus li ta'lamu adada sinina wal hisab sannan a suratu an-nahl aka ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun da haka taurari ado ne sannan taurari makamai ne tsaro ne sannan kuma taurari ababen buga lissafi Allah ce wa hafiznaha sai muka kiyaye sama da waɗannan taurari min kulli shaitanir rajim daga dukkanin shaidani mai leƙen asiri ar-rajim wanda yake wato la'ananne jefaffe illa man istaraqa sam'a kaga kaman asafat ne aka ce illa man khatifa al-khatfata anan kuma aka ce illa manistarata sam'a sai in wanda ya saci can aka ce wanda ya wafta wannan kuma wanda ya saci as-sam'a ji fa atba'ahu shihabun mubin sai tartatsun wuta tauraro mai barin wuta ya bi shi mubin wanda yake a bayyane a fili yana barin wuta a fili to wannan shahabun da aka ce masa mubin anan shine a can aka ce shahabun saqib can an ce da shi saqib saboda yana barin wuta wuta mai haske nan an ce mubin saboda wutar da hasken nata a bayyana suke don haka Allah madaukakin sarki ya sanya tsaro a sama yayin da ake koro shedanu idan sun je za su sace ji annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin abu huraira cikin sahihul bukhari tunda kun san annabi alaihi salatu wasallam shine mai bayanin alqur'ani shine mai bayanin alqur'ani zaka in mun san bayanin aya a wajensa to alhamdulillah mun samu fassara daga tushe annabi sallallahu alaihi wasallama game da wannan aya yake cewa idza qadallahu al-amra fis sama'i idan Allah ya zartar da wani hukunci a sama darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi sai mala'iku su buga fuffice don kankan da kai da batun Allah in Allah yayi magana mala'iku sai su buga fuffice kasilsilati ala ala safwan suna jin maganar kamar wata kaca ko sarka ko sasari akan dutse wanda yake mai kamar kwalba idan an zuba sasari akan dutse da yake da santsi kamar kwalba irin ƙarar da wannan sasari zai yi su haka suke ji kinan su ma ba sa iya ganewa wanda ake yi da shi ake ake ba shi saƙon shi yake ganewa mala ana farauta a sama fa idza fuzzi'a an qulubihim sannan abin da hadisin yake nunawa da sun ji wannan abun sai gaba ɗaya su ɗimauce sai su kiɗime sai shiga cikin wata makuwa sai Allah ya gama magana fa idza qudzi'a an qulubihim idan aka gama maganar sai a yaye abin da ya same su a zukatansu sai su dawo hayyacin su qalu ma za qala rabbukum sai su fara tambayan juna me aka ce ne lallai an yi magana me aka ce ne me aka ce ne qalu lilladhi qala alhaq sai su ce ga wanda ya musu wannan tambayar su suke tambayar su suke ba junansu mai amsa alhaq gaskiya Allah ya faɗa shine faɗin Allah ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu alhaq wa huwa al-aliyyul kabir wa huwa al-aliyyul kabir fayasma'uha mustariqu as-sam'i lokacin da ake wannan maganar sai masu sata ji masu sata ji sai su ji wani abu wa mustariqu sam'i hakaza su ko masu sata ji haka tsarin su yake wahidun fawqa akhar wani afan akan wani wa wasafa sufyanu biyadihi sai sufyanu rawin hadithun sai ya siffanta da hannunsa irin yadda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta wa farraja baina asabi'i yadihi al-yumna ya buɗe tsakanin yatsunsa na dama yana kwatanta yadda suke ɗorin ɗoriya jerin jeriya wani akan wani nasabaha ba'daha fawqa ba'd ya ɗora yatsun sashin su akan sashi fa rubbama adraka shihabul mustami'a qabla an yarmiya biha ila sahibihi manzo sallama ya ce wani lokacin sai tartatsin tauraro ya riski mai sata ji na ƙarshe na sama kafin ya miƙawa na ƙasa da shi. Fayyuk rikuhu sai tauraron sai ya ƙone shi magana ta ƙari, warbama lannu duriku wani lokaci kuma tauraron ba zai riske shi ba hatta yarmiya biha ilal ladhi yalihi har sai ya jefa abin da ya jin zuwa na ƙasa da shi. ilal ladhi huwa asfala minhu shi ma wancan ya jefa wa na ƙasa da shi hatta yulquha ilal ard har sai sun jefa zancen zuwa na ƙasa na farko fatulqa ala fami sahiri sai su je su jefa wannan zance akan harcen boka fa yakzibu ma'aha mi'ata kazba sai ya ƙara ƙarya ɗari akan wannan in an kawo alhaq guda ɗaya in an kawo gaskiya ɗaya boka sai ya ƙara ɗari shi kuma na cin abinci fayusaddaku sai a gaskata shi fayaƙuluna sai ka ji mutane masu bin bokaye suna cewa alam yukhbirna yawma kaza yakunu kaza wa kaza ka manta bokan nan dama rannan ya ce mana za a yi kaza za a yi kaza fa wajadnahu haqqan sai kuma muka ga abin ya faru lil kalimati allati sumi'at min as-sama'i kalma ce wacce aka sato daga sama ya yi amfani da ita da wannan ne ya tara wa kansa masu jifa-jifai in wani ya je ya dace sai ya tallata shi shikenan sai a yi ta masa layi ana ka masa kuɗaɗe ana ba shi motoci ana ba shi umara ana ba shi hajji ana ba shi kowane irin abin da ake bayarwa na duniya saboda suna ganin cewa yanzu bukatunsu suna hannunsa la ilaha illallah babu lalatacce irin wannan wanda yake ganin bukatunsa suna hannun wani ɗan adam kuma ka je ka same shi a cikin ƙazanta da taɓewa kuma ka yi tsammanin cewa wai yana da wata iko a cikin masarautar Allah ka lalace to ka ji dalilin da yasa akan samu bokaye su dace shaidanu ne masu satar ji suke sato wani abu amma an sa kyakkyawan tsaro a sama to wannan hadisin shi yake fassara wannan ayar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to amma saboda kurewar lokaci za mu hakura daga wannan gaba abinda muka yi daidai ubangiji Allah ka tara mu cikin ladansa abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم ونتوب اليك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين